وأنك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من أزمين يوم muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kai na gobe a cikin ƙwarin gwiwa da kuma ikhlasi albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a ci gaba da durusin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu dai muna nan cikin suratul bakara wanda an sani suratul bakara doguwar sura ce gashi dai muna nan mun yi dogon zango kuma karatu ya yi tafiya har mun shiga izu na uku ko daga na uku ne muka shiga har mun shiga izu na uku inda muka kwana a cikin labarin wato alkibla muka kwana a cikin labarin alkibla inda za mu tashi kan wannan aya kan nare ta kalluba waje ta fi sama'i falawalli annaka qiblatan tardiha wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa idh ma kuntum fawallu wujuhakum shatara wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa wallahu bighafilin amma ta'malun a wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna wato ƙasaita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam wata rana ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji shin menene bambancin kalimu da habibu wato bisa ga yadda ya ga darajoji da Allah ya yi masa ya zama yana daga cikin mursalai mursalai din ma ulul azmi min ar-rusul ulul azmi min ar-rusul wanda ulul azmi saboda girman su a Allah tabaraka wata'ala in ya tashi bawa manzon Allah hakuri sai ya yi mishi kwatance da su Allah yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya manzon Allah i hakuri kai hakuri kamar yanda manya manyan manzannin nan a suka yi hakuri daga cikin ulul azmi sune annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Isa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne nabi din su to a cikin su kuma annabi Musa shine yake yin magana da Allah yake magana da Allah a koda yaushe a koda yaushe yake magana da Allah har ma wasu daga cikin jama'ar shi saboda kusancin annabi Musa suka nemi su ji maganan Allah kuma suka ji amma da Allah ya kaddara musu halaka suka ce lan nasbira lan numina laka hatta nara Allah jaharatan to wannan girma da Allah ya yi wa annabi Musa kuma sai ya duba ya ga wani girma kuma da kasaita da matsayi da isa da Allah ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanai Musa sai ce kai wai ya Allah ni dai ni kalimu ne ni kalimun lahi ne sannan annabi Muhammadu kuma habibun lahi ne to ya Allah menene bambancin kalimu da habibu shi kalimu shine mai magana da Allah annabi Musa kullun sai magana da Allah Allah yana jinjina mishi yana cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa abinda an magana kaga ana jinjina mishi saboda ba karamin matsayi bane wannan an tambayi annabi Musa da me yaji maganan Allah yace ba da kunne ba to wannan matsayi nashi in ya kalli girman shi ya kalli girman matsayin manzon Allah to kaga akwai ayar tambaya sai ta to wai ya Allah da kalimu da habibu wai waye ne doni sai Allah tabaraka wataala yace ya Musa shi kalimu yana roƙon Allah ne Allah ka yi mini kaza Allah ka bani kaza Allah ka yi mini kaza Allah ka bani kaza kamar lokacin da yake cewa rabbi shrah li sadri ويسر لي عمري وهل الأغنة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من كوكو إنك يا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وكرم موسى صيحا فلما أفاق مي قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن kaga wannan duka kalimu ne yake ta roƙo ai min kaza ai min kaza Allah ya ce amma shi kuma habibu Allah shi ke neman me yake so ya yi mishi me yake so a yi mishi me yake so a yi mishi shi yasa ina nabi Musa ya ce rabbi shirah li sadri Allah ka haskaka min kirjina sai Allah ya ce wa habibu alam nasharaha laka sadraka shiri aznadi shauki ko inda shi yake cewa salamun ala man sharaha Allah sadrahu aminci Allah ya tabbata ga wannan wanda Allah ya haskaka kirjinsa ba tare da ya roƙa ba dan kawai ya isa ya tantanta to manzon Allah kenan lokacin da annabi Musa yake roƙon a sanya mishi waziri daga iyalansa waje alli waziran min ahli haruna aki yake wannan roƙon a lokacin ne Allah yake gaya wa habibu shi kuma zalika yubashshiru Allahu alladhina amanu wa amilus salihati mai wannan illal mawaddata zalika yubashshiru Allahu ibadahu alladhina قل لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليهم أجر إلا المودة في القربى lokacin da Annabi Musa yake nema wa makusancinsa kusanci a hazara a lokacin ne Allah yake gaya wa mutane ya umurce su da ba makawa su su makusantar manzo Allah da iyalansa to kaga wannan ya tabbatar da wannan wato maganan cewa shi Habibu ba sai ya roƙa ba to shi yasa wannan aya da zamu karanta manzon Allah yana son alƙiblan shi yanzu ta dawo ya rinka kallon Ka'aba saboda yanzu yana kallon Baitul Maqdis shi kuma yana son yake kallon Ka'aba saboda nan ne alƙiblar Annabi Ibrahim kuma yayi da awan shi yana kan addinin Annabi Ibrahim sannan su kuma wato yahudawa in ba manta ba mun karanta a baya da rudani da shakku da suke sanya wa sahabbai na cewa idan da addinin yahudanci ba gaskiya bane to don me manzon Allah yake kallon alƙiblar su da ya kalli wata alƙibla mana wadda ba ta su ba suka sa wasu shakku wannan na gaya mana a jiya har ma wayansu da yawa sun yi ridda dalilin wannan to shine anan shigo manzo Allah sallama saboda yadda yake sallallahu alaihi wasallama sai ya daga idon shi ya kalli sama kawai sai ya mai kasa ba zai ce Allah ka min ba sai ya shiru to shi kuma ubangiji kamar da muka ce dama tunda manzo Allah habibullahi ne dubawa yake ya ga me yake so sai ya yi mishi to lokacin da manzo Allah yake kallon sama in zai sallah sai ya kalli sama sai ya haka shi kuma Allah sai ya saukar da wannan aya sai ce kannara ta kalluba wajhika hakika mun kalli wato yanda kake sarrafa wato fiskarka kake kallon jihar sama mun ga wannan abun da kake yanda kake daga idon ka kalli sama mun gani ya manzan Allah eh kake eh, kake juya idon ka kalla zuwa sama saboda me yasa kana shauƙin a juya maka alƙiblanka ta zama ɗakin Ka'aba wanda shine farkon ɗaki Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata to saboda haka ya manzo Allah mun gani inji Allah mun gani saboda haka falan walliyannaka qiblatan tardaha aiko yanzu da sannu zamu juya maka wato da alqibla mu juya maka zuwa ga alqiblan da tardaha zaka yarda da ita mana waccan din ma ba wai bai yarda da ita bace wadda kake so kaman ana maganan wadda ka fi so a cikin zuciyarka ta kama zuciyarka wadda kake sauki kake guri saboda haka yanda kake daga idon kan nan mun gani ya manzan Allah saboda haka yanzu mun juya maka alƙiblanka za mu juya maka alƙiblarka ka koma kana kallon ɗakin Ka'aba din wanda shi ne farkon ɗaki wanda shi ne farkon ɗaki kuma tsohon ɗaki wala ya tsawo bil baitil atir tsohon ɗakin nan wanda yanzu shi ne kuma zai zama ƙiblatan tarzaha alƙibla wadda kake son ta ya manzan Allah Allah sai yake cewa saboda haka fawalli waje haka juya da fiskar ka yanzu ya manzan Allah shabarar masjidul harami ta fiskar masjidul haram yanzu in za ka yi sallah juya kalli ɗakin kaba mana an juya yanzu yanzu kenan yanda muka ka daga kana so to ya manzo Allah mun gani za mu juya kai mun juya ma sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba cikin zuciyarsa ce yake son abu amma Allah ya gani yayi mishi saboda habibullahi ne shi yasa ko ne hadisi da Tirmidhi yake riwaya safon manzo sallallahu alaihi wasallam suka zauna suna tattaunawa suna tattaunawa sai wasu suka ce kai abun mamaki Allah ya halicci annabi Adamu babu uwa babu uba sai ɗaya ce a'a to ai in abun mamaki ne ai bai ai ai ai wannan ai wannan bai zama ya bi abun mamaki ba ga Allah ya zabi ya halicci annabi Isa ru yace mishi shi ruhin sa ne ruhin Allah kuma yace kalmar sa ce sannan ko ba uba shi ruhin Allah ne shi kalmar Allah ne kuma bai da uba uwa yake da wanda na gaya mana in iskancin yahudawa ya tashi cewa suke cewa suke suna aibatawa suna cewa suna cewa suna faɗi mummunan kalma akan cewa wato ba dan halal bane suna aibatawa saboda su cutar da nasarawa wanda har ma wani abu ya taɓa faruwa wani wani barasare sai dai ya samu manzala ya samu sai na aliyu ya ce kun da ma matar annabin ku a ta yi zina yana nufin wannan ƙaryar nan da tsinannu suka yi wa da aisha ummul muminina radiyallahu anha wanda take Allah ya saukar da alƙur'ani ya barra'antar da ita ya wanke ta wanda har yau din nan in ka ji mutum yana itikadin wannan abun wa janabin sayyida Aisha kafiri ne don ya karanta alqur'ani to shine sai yake aibata sayyidina Ali yake cewa kuda matar annabin kuma ta yi zina to saboda kwarewa da ba da amsa irin na sayyidina Ali dama ya gagara wajen warware mas'ala shi yasa sayyidina Umaru yake cewa Abul Hakam ina roƙon Allah kada ya kawo min gagarau din matsala ba ka wajen. Sai sai na Aliyu ya ce, A'a, to ai, daman su biyu ne aka yi wa sharrin zina, ɗaya ta aihu ita kuma bata aihu ba, saboda haka nasuwa ya fi kama da gaskiya. Ya ce, Ai, da mamar annabinku, annabi Isa, Maryam, da kuma sayyida Aisha su ne aka wa ƙarya aka ce sun yi zina to kuma mamar annabin ku ta haihu mu kuma matar annabin mu ta haihu ba to yanzu in tabbatarwa za a yi ta suwaye za a tabbatar sai yayi shuru sai ce ya zanyi magana shi dole
a to kaga dai ai shine ai to shine a mu koma kan hadisin mu hadisin sai dai yake cewa ai Allah ya zabi annabi Musa wa ya zabi annabi Isa ruhin Allah ne kuma kalmar Allah ne sai dai yace kai ni fa ina ganin fa duka wannan bai kai abun mamaki ba yanzu duk girman ubangiji da mulkin ubangiji da malakutin ubangiji a ce wai ya zabi annabi Ibrahima a matsayin kalilinsa واتخذ الله ابراهيم كليلا annabi ibrahim kalilin Allah ne ce kai ni dai wannan abu ya ba da mamaki sai wani ya ce kai amma fa duk mamaki fa ana bayan annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa yau gobe rana kaza zo mu yi magana Musa ya ce kai abun nan da mamaki Allah yayi magana da annabi Musa ya za ya yi magana Allah kaga duka sun kawo point mai kyau duka akwai abubuwan al'ajabi a cikin sai manzo Allah ya fito yana fitowa sai ce duka na ji maganar kai abinda ka faɗa akan annabi Adamu Allah ya halicce shi ba uwa ba tako wai ba uwa ba uba yace wannan wa huwa kazali haka ne Allah kai ka ce annabi Isa ba uba sai uwa kuma ruhin Allah ne kalmar Allah ne to kuwa kazalika haka ne wannan ma abun mamaki ne kai ka ce annabi ibrahim kalilin allah ne yace wannan shi ma haka ne yace sannan kai ka ce annabi musa yana magana da allah yace lalle shi ma haka ne kuma falla ce yace amma dukkanin su ba su kai ni fa ana habibullahi ni ni ne habibullahi idan musa kalimullahi ne annabi ibrahimu khalilun lahini ko annabi isa ruhun lahini annabi adamu abul bashar ne ko to fa ana habibun lahi ni kuma ni ne habibun lahi habibun lahi kuma dukka wa'annan suna neman yardan Allah shi kuma Allah ke neman me yake so a yi mai kamar yadda wannan ayan ta tabbatar mun ga abin da kake so ya manzon Allah saboda haka za mu yi kai mun yi ma wato duka wannan ubangiji yana yi mana su ne saboda mu fahimci cewa wallahi tallahi mu ta yi kaɗan da ta gane cewa da ta gane girman manzan Allah a wajen Allah wane kai ka gane matsayin manzan Allah a wajen Allah saboda haka har a cikin zuciyarka idan har kana jin cewa akwai wani matsayi inda wannan matsayin ba na allantaka ba ne inda ba matsayin ubangidantaka ka ba manzan Allah ba kowanne irin matsayi ne inda har kana jin akwai wani matsayi wai wanda wai in aka gaya wa manzan Allah an kai shi inda bai kai ba wallahi ko dan waye ne kai imanin ka ragagge ne ko dan waye ne kai ko waye ne kai imanin ka ragagge ne sannan idan kana ji a cikin zuciyarka akwai wata alfarma a wajen Allah wadda ba za a same ta ta sanadiyar mazan Allah ba shi ma imanin ka ragage ne sannan idan a cikin zuciyarka kana jin cewa akwai wata hanya da za ka kama ta bulle maka ba hanyar manzon Allah ba to wallahi tallahi ka sake reshe ka kama gani kuma ka je ka binciki imaninka saboda haka shi yasa kullum abin da ake magana a kai aka ce duk lokacin da aka ce manzon Allah to wallahi mutum ya shiga taitayin sa mutum ya kiyaye kansa Allah baya son a bada misali ma da manzon Allah misali wannan mutum ya dauki misali ya bayar da manzon Allah wallahi manyan ubangiji baya so maza Allah ba abun wasa bane Imam Suyuti ya rubuta littafi kullun ina yawan fadin sunan littafin nan Tanzihul Anbiya an Tasbihil Adbiya saboda ire-iren wayannan matsalolin ya tattaro su gaba daya yayi magana akai zaka ji mutun ya ce maka yanzu sai ka rasa ma wani dalili ne mutun zai faɗi wannan magana sai ka ji mutun ya ce maka ah to ka auri bazawara mana ai manzon Allah ma da bazawara ya fara ai manzon Allah ma da bazawara ya fara to wannan maganan kai kana ganin ta kamar wasa ba wasa bane in zaka ce ya auri bazawara ce mishi ya aura in yi magana ka ce ba haramun bane musulunci bai haramta ba amma mene sai ka kawo manzon Allah shi ma na shi ban mu'jiza ne ya kamata mutane su gane wannan abu shi lamarin manzon Allah kafin shi duk abin da ka gani a rayuwar manzon Allah daga mu'jiza sai abun koyi yanzu misali kullum kaman bayanin da muke yi manzon Allah da yazo da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah yayi magana cewa akwai abun koyi a manzon Allah to yanzu misali manzo Allah da yazo kaga yazo a da yazo a maraya yazo a kawu yazo a baffa ya zauna a wajen kawu wannan baffani ko ya ya yayi kiyo yayi kasuwanci yayi auri mata ɗaya ya zauna da ita ya auri mata biyu ya auri mata uku ya auri ta hudu ya zama surukin da ya bada yaya aka aura masa ya auro to yanzu kana tsammanin wa'annan abubuwan duka da yayi irin naka ne wannan ana yi maka practical ne don ka kalla ka koya abinda ake so ka gane idan ka tsinci kanka a lokacin da kake maraya to tuna da rayuwar manzon Allah sadda yake maraya yake hannun mutane yayayi idan ka tsinci kanka a hannun ɗan kasuwa sai ka tuna sanda manzon Allah ke kasuwanci yayayi yaya gudanar da amana da adala in ka tsinci kanka a halin makiyayi da na cinye gonakin mutane ba haka manzon Allah yi ba in ka tsinci kanka a halin kai ka auri a aurenka na farko ya zama dole sai bazawara zaka aura to ai da ma manzon Allah yayi haka ne dan mu'jiza dan kuma a sake tabbatar maka yin aurenta ba haramun bane amma ba wai karin a rinka kamanta shi ana ba da misali da shi ba in ka tsinci kanka a halin wanda ya bayar da aure surkin da ya bayar kenan to sai ka tuna ya manzo Allah ya mu'amalanci sarfunninsa in kai ne aka bawa aure sai ka tuna yaya manzon Allah ya mu'amalanci waɗanda suka bashi aure surkunayen shi in ka ƙara aure sai ka tuna sanda manzo Allah ya hada mata biyu yayi in kai uku in kai hudu in ka haihu manzo Allah ya haihu sai ka tuna yaya ya gudanar da mu'amalan harkokin haihuwar gidansa yaya ya mu'amalanci ƴaƴan shi wannan duka an yi mana ne dan mu kalla mu koyi amma akwai abubuwan da kai da kanka ka san kai da shi ba dai bane manzo Allah zai ce ma astali ustama ina jin motsin sama manzo Allah ya da safe ce wa sahabi me kai jiya na ji karan takun ka aljanna saboda haka a wannan aya tana nuna girman manzon Allah da kuma bambancin shi da sauran annabawa da kuma wato khususiyat nashi wanda banda shi babu wanda za a yi wa haka kowa a duniya sai ya roƙi Allah ya bashi ko ya sani ko bai sani ba amma shi manzon Allah daga abin ya darsu a ransa ya ji yana so sai Allah ya saukar da aya ya ce yi hakuri zan yi maka saboda haka Allah yana koya mana yadda za mu mu'amalanci manzon Allah sallallahu da shi misali ma Allah bai yadda ai da manzon Allah eh kiran sunan manzon Allah kararar din nan Allah ya ce aikin ka zai ba an ta habata amalukum antum la tashkuru aikin ku yanzu ya ɓaci ba ku sani ba ka zo wai kana zikiri kana wai zikiri kake kana minjaye minjaye minjaye hasabe minjaye dal kana fitelin sunan manzo Allah kai tsammanin da ku shirya da Allah Allah da bai yadda ka karanta sunan a gayan shi kace Muhammadu ko kai shiru baka ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai yadda ai haka ba bare fiteli la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba ko saboda haka ya kamata duka mu ankara da wa'annan mu gyara wani mutum ya karbi sandan manzon Allah a hannun sayyidina Usmanu yayi haka zai karya sai aka ce kai sandan manzon Allah ce ba a wasa da ita yace yo heme wai shi yana nufin yo heme ai wasa nake take karunta ta shiga ta shiga wannan kafar sai dai aka sa abun nan aka yanke ta ba lamarin manzo Allah ba a wasa da shi sallallahu alaihi wasallam Eh, ba a wasa da shi na gaya mana mutanen da ake dawowa daga yakin tabuka ai taguwar manzo Allah ta bata ko suka ce wai wanda daga cikin su ce wai wannan mutumin ya ta yana jin labarin sa ba to gashi taguwar shi ta bata eh kuma ya samu muna nema manzo Allah ya ce wane je ka kira min wane cikin mutanen ka akwai wanda yayi magana a kaina yace to bana sanin abu sai inda Allah ya sanar da ni kuma ya sanar da ni tana guri kaza kaya ne ya rike linzamin ta aje a taho da ita shikenan aka je aka taho da ita mutumin yace ya tara mutane shi yace to manzo Allah yace a cikin tawagata akwai wanda yace kaza yace kaza yace kaza suka nuna ba za su faɗa ba yace ko ku faɗa ko in gamu da ku suka ce wane ne yace to manzo Allah yace in gaya maka ka hainci Allah ka hainci ka hainci manzo Allah a'a sai gashi ya dawo yana cewa wallahi tallahi ni fa ina magana ne a wasa sai manzo kawai sai ga aya ta suka kul afa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazu karka fartun ba da imani yanzu da Allah da annabi kaga da manzo Allah yayi sai Allah ya karbe magana yace da shi yanzu da Allah da annabi da ayoyin Allah su kuka ɗauka abun wasa to kada ku yadda ku kawo wani uzuri kun riga kun kafurta ba a wasa da manzo Allah ba a misali da manzo Allah yi hiranka ko majalisa ka zauna kaji ana ba da misali da manzon Allah to in ba ba za ka iya hana su ba tashi ka kakkabe ka tafi don wata ko fitna da latu siban da jin zalamu minkum kafa wannan shine magana na Allah ya kiyashe mu Allah ubangiji ya samu zalai zama macecin mu Allah ya kara mana soyayya shi ta gaskiya Allah ubangiji ya yi mana hijabi mu rinka ganin shi ko da a ruya ne falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram saboda haka manzo Allah yanzu juyar da fiskanka daura da masjid al-haram shine Ka'aba wa haisu ma kuntum yanzu ana khitaban lil ummati kenan yanzu ana magana da sauran al'umma yanzu ba wa haisu ma kuntum duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram ku juya ku kalli ku juyar da fiskokinku ta jihar masjid al-haram dakin Kaaba saboda haka idan inda kuke Kaaba tana gabas da ku sai ku kalli gabas ku yi sallah idan kasar da kuke kuma Kaaba tana yamma da ku sai ku kalli yamma ku yi sallah idan kasar da kuke Kaaba tana kudu da ku sai ku kalli kudu ku yi sallah idan kasar da kuke Kaaba tana arewa da ku sai ku kalli arewa ku yi sallah wa haisu ma kuntum a duk inda ku kasance fa wallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram a ko'ina kuke yanzu ku juyo da fiskar ku an umarci kowa wato ya kallo masjidul haram nan ne al-qibla wanda shine dakin kaba wanda shine farkon daki a doron kasa inna awwala baitan baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata lokacin da aka saukar da wannan aya saboda sahabban manzo Allah yadda suke da tsananin tsabar biyayya ga manzon Allah wasu suna sallah suna kallon baitul maqdisi kawai sai wani sahabi ya zo wucewa yace ah shin ba ku san da an saukar da aya an juya alqibla ba ai ko gashi yanzu an saukar da ayan kan nara takalluba wajhika fis samai فلنولينك قبلة ترجاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر ai li ba a tsaya ma abun nan ba kawai ma mu sai suka juya sahabbai kenan a tsaya jiran liman ai liman sai dai ya gaishe a baya kawai a sahabban manzon Allah yaushe za su tsaya jiran ai in dai sako daga wajen manzon Allah ya zo to su sahabban manzon Allah babu wata wata kawai karba ne babu wata wata karba ne kawai shi yasa Abdullahi ibn Rawaha yana tahowa zai zo masallaci ya kusa isowa masallaci sai ya ji manzo Allah ya shigo masallaci dama manzo Allah in ya in ya fito sabai miƙewa tsaye suke yi za su miƙe tsaye ne saboda girmamawa yayin da wasu wanda ba su da ilimi suke cewa wai wannan miƙewan wai bidiya ne yayin ka samu wannan ba bidiya bane haka sahabbai suke wa manzo Allah idan babba ya zo har yau wannan abun kuma ana nan ana amfani da shi a wajen manya in babban mutum ya shigo ya samu wanda suke ƙasa da shi sai su miƙe su tsaya saboda takriman saboda girmama shi in ya zauna sai su zauna to haka sahabbai suke wa manzo Allah to manzala ya fito ya shigo masallaci kenan sahabbai ya suka miƙe tsaye sai manzo Allah yana ce musu ijlisu ijlisu ku zauna ku zauna shi kuma Abdullahi ibn Rawaha ya taho zai zo masallaci ya kusa isowa harabar masallaci bai ma iso ba sai ya ji sautin manzo Allah yana ijlisu ku zauna yana cikin rana ga rana bai san da ya zauna a wajen ba kafan shi ta kasa gaba ai ba zai iya ba kunnensa yana jin umurnin manzon Allah har wani sassan jikinsa zai iya yin zai iya aikata wani aiki aka cin umurnin manzon Allah a matsayinsa na babban sahabi ba zai iya ba ai take kawai sai ya zauna a wajen rana kawai kai ta bugansa har aka yi sallah bayan an fito sai aka ba manzon Allah labari aka ce ai ga abinda Abdullahi ibn Rawaha yayi maza Allah ya ce masa zadakallahu hirsan ala tawaiyyati Allah wa tawa'iyyati rasul Allah ya ƙara maka kwadayi a bisa ga tsabar tsantsar bin Allah da bin manzon Allah sai malamai suka ce to hakan ya nuna ashe kenan a duk inda kake a fadin duniya in saƙon manzon Allah ya iso maka ya zama dole ka ce na bi baka isa ka ce ni ai bai zo mini ta hanyar da nake so ba in dai aka ce manzan Allah ya ce to ya zama dole ka tafi kawai wa ma za ba da alhaƙi illa bala babu wata gaskiya da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shehu ibrahim yake cewa wai fasihun balighun laysa yantiqu an hawa bal alwahyi wat tanzil wahyi samai manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to shine anan a sahabbai daga nan gaba ɗaya da al'ummar musulunci gaba ɗaya sai suka juya suka ci gaba da kallon a ɗakin kaba saboda wannan aya sai wata abu ta sake bullowa kuma wasu sai suka rinka cewa to yanzu yanzu wa'anda suka mutu daga cikin sahabbai wani ma yana daga cikin iskancin da yahudawa suka kawo sai suka rinka sanya wa sauran sahabbai shubuha to yanzu ai an juyar da ku kun daina sadda kuna sallah kuna kallon a baitul maqdis yanzu an juyar da ku kun dawo kuna ganin dakin kaba to yanzu wayanda suka mutu daga cikin ku suna sallah suna kallon baitul maqdis ba su suka mutu kafin a dawo dakin kaba yanzu yaya suke kenan sallan su babu kenan kaza kaza sai aka rinka sa وصحابي شبهة شيني آيان دمو كارنتا جيا الله يتوى ما كان الله ليضيع إيمانكم Allah bai zama zai wulakanta imaninku ba saboda haka wanda ya mutu a wancan lokacin ya mutu ala hudan min rabbi ya mutu akan shari'a ta ubangijinsa kuma sallolinsa karbabu ne babu abin da ya tawaya daga cikin imanin shi daga cikin ibadar shi to daga nan kadi sai aka dawo ana kallon alƙibla ɗakin Ka'aba tare da umarni na Ubangiji a bisa ga yanayin manzan Allah a cikin ransa ya so abin ɗin ba ya roƙa ba. Wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Wa innal ladina utul kitaba sani dai wa'annan wa'anda muka ba wa littafi wa'anda muka ba wa littafi ahlul kitabi kenan. In an ce ahlul kitabi da'iman a wani lokaci ana magana akan Yahudawa da Nasarawa duka biyu. Wani lokaci ana magana akan Yahudawan kansu. wani lokaci ana magana akan wa'insan din kansu saboda haka wayannan ladina utul kitaba san da wayannan wayanda muka ba wa littafi liyalamu an yi haka ne liyalamu domin su san cewa annahu shi wannan juyar da dakin juyar da alƙiblan da aka yi ta dawo dakin Kaaba alhaqu gaskiya ne tabbatacce ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu domin ai abinda yake tabbatar da haka a littafinsu akwai kwatancen manzon Allah sallama kuma akwai labarin zai yi sallah ya kalli alƙiblansu na wani ƙaramin lokaci kafin Allah ya sake umurtan shi ya dawo yana ganin ɗakin kaba kaga duk iya shegen da suke yi ba akwai a littafinsu su sani su yahudawa akwai labarin manzon Allah sallama a cikin littafinsu kuma akwai wannan kaziyar din na cewa shi manzo Allah in yazo in ya bar makka zai ya dawo madina zai yi hijira daga makka ya zo madina daga nan a madina zai ci gaba da sallah yana ganin alƙiblansu shi ne baitul maqdisi bayan nan bayan watanni sannan Allah zai umurce shi ya dawo yana ganin ɗakin kaba masjidul haram to shi ne Allah ya ce liyalamu annahu alhaqqu domin su tabbatar da cewa shi wannan juyawan gaskiya ne domin tabbas akwai shi a littafin su na labarin manzon su sallama da wannan abun din amma saboda shashanci da iya shege na bayahude sai suka boye sai suka rinka sawa musulmai shakku suna cewa abun ya zama shirme da an ce ku yi anan da an ce ku yi anan kaza kaza kaza kaza kuma sun san gaskiya ne wato wannan juyawan shi ke ƙara tabbatar da abin da ke cikin littafin su gaskiya ne a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kafirci na bayahude sai ya koyi shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu bigafilin amma yamalun ubangiji subhanahu wa ta'ala bai zama marabkani ba ba zama bai zama marasani ba akan abubuwan da su suke aikatawa su yahudawa a cikin labarin alƙibla din kanta da kuma sauran abubuwa da suke yi na'am
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما شبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah ya ci gaba da bada labari yake cewa la dinnan wala la dinnan kam rantsuwa ne wallahi ya manzon Allah la in ataita alladina utul kitaba inda zaka zo wa da wa'annan wa'anda aka bawa littafi sune yahudawa da zaka zo musu bi kulli ayatin da dukkanin aya kowace irin aya kowace mu'jiza ka zo musu da ita ma tabi'u qiblataka wallahi ba za su taba bin alqiblarka ba ba za su taba yadda ba ba za su bi ba sai sun aibata wama anta bitabi'in qiblatahum kai ma kuma ba za ka taɓa bin alƙiblarsu ba eh ba za ka taɓa bin alƙiblarsu ba aka ce wai wannan da aka ce wa ma'anta bi tabi qiblatahum an cire musu tsammanin da suke yi na adawo a bisu saboda ka kai ma ba za ka taɓa bin alƙiblarsu ba saboda ka inda suna tunanin haka suna tunanin bayan yanzu an dawo ana ganin ɗakin kaba mai iya yuyuwa ne a dawo abi alƙiblarsu a ba zai ba kuma an tabi tabiin ƙiblatahum wala in tabatahum kuma ba sun bi tabiin ƙiblata ba ko sannan babu sashen su su yahudawan kansu da nasarawan wasu su ba za su bi alƙiblan wasu su ba su yahudawa ba za su bi ba za su bi alƙiblan nasara ba nasara ba za su bi su ba kuma ba sun bi tabiin ƙiblata ba ba sashen su da sashen su ba za su bibiyi alƙiblansu ba alƙiblan junansu ba wala ni ta ba ta hawa kuma ya wanzan Allah in dai har ka bi in dai har ka bi wato ahwa'ahum son zuciyansu na abinda suke kiran ka zuwa gare su min ba ma da aka min ilmi bayan abun nan da ya zo maka na ilimi na wahayi innaka idan in har ka bi su to tabbas lamina zalihin za ka zama kana daga cikin wato azzalimi azzalimai saboda haka ba za ka bi su ba ba za ka bi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون har yanzu ubangiji yana gaya manzon Allah yana cewa ya manzon Allah allazina atainahumul kitaba wayannan dai wayanda muka ba su littafi yahudawa da nasara wannan yarifunahu sun san sa fa shi manzon Allah nan wato Allah yana gaya mana labarin su yahudawa fa da nasara wannan duk da ake gogormaya da su ba fa wai ba su san manzon Allah bane a'a yarifunahu sun san shi kama yarifuna abnahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu wato tsaban yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a cikin littafansu na siffofin manzon Allah da ɗabi'un manzon Allah da an da nubuwar manzon Allah da komi da komi wanda ke da alaka da manzon Allah ya kai ga in dai mutum ya karanta at-taura ko linjila sai ya san manzon Allah kamar yadda ya san dan cikinsa kamar da kullun nake maimaita mana magana Abdullahi ibn Salam yake cewa ni fa na san manzon Allah fiye da dan ciki na domin sanin da nawa manzon Allah na san sani ne wanda babu yaudara a ciki amma sanin da nawa dana tana iya yiwuwa mata na ta min rinto ban sani ba domin dama ai dakan uwa ita ta take da ba daman ba da tabbacin dan nawa ne ko domin duk wanda uwa ta ce kai na ba sa faɗan nan ba naka ba ne na wane ne to kuma sai shi sa Abdullahi ibn Salam ya ce to ni sanin da na yi wa manzon Allah sani ne wanda ya fi sanin da na yi wa ɗana domin babu yaudara a ciki da shi ne wannan ayan take gaya mana sun fa san manzon Allah kama ya riƙuna abu na abu kamar yadda suka san ƴaƴayen cikinsu amma duk da haka suka kisu wannan nasu wayna su yi imani da shi wayna fariqan minhum sani da wayansu daga cikin su la yaktumuna alhaqa wallahi suna koye gaskiya wato daga cikin su su yahudawan malaman su sun sani suna koye gaskiya su koye wato abunda ke na atin manzara sallama a cikin littafin su su koye su baddala su gayyara kamar da mu karanta a baya wato su yi editing kenan wama wa hum ya'lamuna kuma su din sun san da cewa wannan al'amari da suke ciki a wannan al'amari da suke yi baya da kyau kuma tabbas lamari na manzon Allah tabbatacce ne daga wajen Allah tabaraka wata'ala
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق wato ita dai gaskiya mai wakana ce gaskiya mai wakana ce min rabbika daga wajen ubangijin ka ya manzo Allah gaskiyan nan tabbas za ta wakana za ta yi halinta fala takunanna min almumtarin kada ka kasance kana daga cikin almumtarina masu shakku kada ka zama kana daga cikin wato masu shakku a cikin wato a wakanan gaskiya
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة a kowace wato alƙibla kuka kasance ko a kowace alƙibla kowace alƙibla huwa muwalliha ai Allah tabaraka wa ta'ala shine mai juyar da ita a wata kira huwa muwallaha shine mai juyar da ita saboda haka fastabiqul khairat ku gaggawa zuwa ga aikata alkhairi wato ku yi gaggawa zuwa ga yin biyayya da kuma karɓan wato lamari na Ubangiji. Fastabiqul khairat wannan aya fastabiqul khairat tana jange zatta akan abubuwa da yawa. Fastabiqul khairat ku yi gaggawa zuwa ga aikata alkhairi. Kowanne irin aiki na alkhairi in dai wannan aiki na alkhairi ne baya yin kaɗan kuma sannan baya yin yawa. shi aikin alkhairi baya yin kaɗan baya yin yawa saboda haka mutum ya yi gaggawa wajen aikata alkhairi shi wanda ya yi mai yawa bai da yanda zai yi ya yi mai yawa komin yadda ya yi mai yawa to in ya je lahira zai tashe kaɗan nai saboda haka wanda ya yi aikin alkhairi mai yawa bai da yanda zai yi ya yi mai yawa sannan wanda ya yi ɗan kaɗan bai da yanda zai yi kuma ya yi mai yawa shi yasa ya yi ɗan kaɗan saboda haka bai ya kaɗan baya yawa saboda haka dukkanin ayyukan alkhairi da mutum ya aiwatar komin kankantansu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara shi yana ce mana wai wa ya za kullu ma taf'al tarahu inda mizani wa in khairan wa in sharran wa la yakhfa lidayyani wata dukkanin abun da ka aikata za ka gan shi a wajen mizaninka in alkhairi ne in sharri ne ranar da za a yi hisabi za a saboda haka da Allah ya ce fasta bi khairat ayan tana nan tana jan gezatta daga nan har ranar tashi alkiyama tana magana akan kowa kowa ana kiran shi yayi gaggawa ya zo ya aikata alkhairi yayi gaggawa ya zo ya aikata alkhairi musamman a cikin watan ramadan wata ne wanda kowa yake neman ya samu gafaran Allah yayin da wasu kuma a lokacin ne suka yi shirin neman kuɗi mutum nawa ne za su je su tara su sayi siga da shinkafa su je su ɓoye a sito su ce sai ramadan ya yi mafitar kaji ba don Allah da Allah sai ramadan ya yi a fitar ramadan ɗin da ake son idan kana sayar da kayanka kana sabun kana samun duk abu ɗaya in ka daga gora ɗaya za ka sayar ka samu riban naira ɗari to ana son ramadan in ya zo ka ce kai don alfarmar ramadan bari in yi haƙuri da riban naira hamsin na cire naira hamsin ya cire naira hamsin to haka ake son mutum akwai wanda ya kira ni zannan yake ce mini ya kawo siminti tsarin farko a cikin ramadan sai ya ce min amma malam na ji makalan kafila saboda haka a yau a dai yau din nan tun da tsarin farko ne duk wanda zai sayi siminti a wajena na zabge naira dubu dubu eh ban san yaya ya sayi kayan ba amma dai ya ce min nawa ne yake sayar da siminti yanzu ya ce min da ya takwas da biyar biyar dubu to kuma ina ganin zai ka dubu goma ya ko? tara da ɗari biyar to haka ya sayar haka ya gaya min har ma ya ce min in kana da mutanen da suke aiki da siminti a yi magana su je su saya to kaga irin wannan shi fa ake so ga kowa mu tausasa wa kanmu Allah ya tausaya mana jama'a mu daina tsananta wa kanmu ya kamata a ce ramadan tana da wannan alfarmar ya kamata a ce duk zarran mutum dai a ramadan ya rage ya aikata alkhairin nan ko ya yake dai ya samu gafara gafaran nan fa tana da daɗi tana da daɗi saboda idan mutum ya mutu fa dukkanin abubuwa sun tsaya dukkanin abubuwa sun tsaya wani mutum mai bada dariya yana cewa shi damuwansa ɗaya ne da mutuwa in ya mutu aikin banza wane ne ya mutu dukkan babu wata harka da za ta tsaya a duniya kawai za a ce wane ya mutu ne kawai shi ke nan aje a binne shi alawa a ci gaba da harka an manta da shi shi da a ce in ya mutu lamari zai tsaya to da to kuma babu wanda zai mutu lamari ya tsaya in ka mutu an manta da kai eh eh shi ne nashi ne tsaya saboda haka in baka son ka tsayar da naka rinka aikata alkhairi fastabiqul khairat yirku rike rike wajen aikata alkhairi wani guri Allah la tawaffalu alkhaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi domin kun aikata tabbas za ku rabbanta tare shi ne Allah ya kira al'umma yake cewa a fastabiqul khairat ku yi rige-rige zuwa ga aikata alkhairi ku yi gaggawa aina ma takunu yati bikumullahu jami'an a duk inda kuka kasance Allah tabaraka wa ta'ala zai tattara ku ga baki ɗaya ranar tashin alkiyama ya saka muku da aikin da kuka yi a ko ina kuke Allah tabaraka wa ta'ala ran tashin alkiyama aha zai tattara ku gaba daya fayujazikum ya saka muku bi amalikum da ayyukanku Allah zai saka ma kowa a ko ina yake a fadin duniya Allah zai tattaro shi kuma ga wani abu wannan mutane ba su sani ba ranar tashin alkiyama duk mutumin da ka taba haduwa da shi sai ka gan shi idan hangen shi kai kace ga san wani mutum mai katon kai to ran tashi alkiyama sai kun gan shi sai ka hange shi kuma sai sai kun haɗu sai hisabi akai idan wucewa yayi kace wannan mutum mai sauri haka fa ina zai je he kace ma hukaci to nan ma sai kun haɗu kuma sai an ma biyu na abun ka gani kuma sai an munakasha to haka shi yasa mutum wai Allah yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata kalma da bawa zai zai furta face sai da kibun asiri ya rubuta saboda haka in ka hangi mutum ne baka cutar da shi ba da idonka baka mai ganin reni ba baka koyi bar tashi alkiyama sai ka kara hangansa sai ku rabu salamun salamun idan kuma ka hange shi ka rena shi a dalilin hangen shi to ranan din sai an eh sai an tsare saboda haka shi za mu mu ciyayi kanmu wallahi kuma kaga wayannan abubuwan su ne abubuwan da ba a daukar su a bakin komai aiko musamman a dan zauna a yi gulma wanda kamar da wani malamin mu yake faɗa yake cewa shi yanzu wai mutane sun halatta shi wai wai a dan zauna a dan yi gulma din na yace mutane sun halatta shi yanzu giba kenan ko manzo Allah kuma ya ce fa innal ghibata ashaddu min az-zina ta fi zina wata rana mun taɓa tattaunawa da wani na ce masa abin da yake gabanmu wallahi inda mun san shi da ba za mu iya bacci ba domin manzo Allah ya ce law ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathira wallahi da kun san abin da na sani da kun kama kuka da yawa nace masa wallahi kaga ni da kai muna hatsuwa muna tattaunawa yace nace wallahi ba muna wa kanmu ganin mutanen kirki ba yace eh nace wallahi da za a bayyana mana kalubalen da ke gabanmu daga sanda aka samu a cikin ramin kabari zuwa ran tashin alkiyama nace wallahi da in ba mu sa'a ba za mu mutu kwanan mu bai kare in da ana mutuwa kwana bai kare ba to za mu mutu kwanan mu bai kare sabon su da babu wa saki farin ciki amma ana faɗa muna karanta muna faɗa muna ganin shi gaban wasa muna faɗa muna ganin shi kamar wasa to kuma kaga haka ne ka gama iya tunaninka mutum ya mutu an ji an binne shi kuma da aka binne shi an bar shi binne shi ba ka yi a idonka aka binne shi an binne shi kenan ya bunnu an dawo kowa ya zauna ya kama shingullolinsa kamar yadda ka je gonanka ka shuka masara ka dawo kama shingulloli gara ma masara tana da daraja tunda ana ce Allah kawo ruwa amma wani fa bai samu mai mai addu'a ma babu wallahi san mai mai addu'a babu ta saboda haka yaya mutum zai yadda ya rinka sake harshensa a cikin majalisa ya kira sunan wannan ya zaga ya kira sunan wannan ya aibata ya yi ma wannan kage wane ya faɗi magana ya wanda ya yi maganan daban wanda ya maganan abin da yake nufi daban wai kai kai ne zaka fassara wa mutum magana shi mutum ya ce ba haka nake nufi ba kaza nake nufi ka ce haka kake nufi mana shi kuma Allah ya ce balilin sanu ala nafsihi basira mutum shi yafi kowa sanin kansa saboda haka Allah ya shi mu Allah ya sa mu zauna a majalisa mu rinka bata hakkinta dan gaskiya akwai aiki a gare mu don Allah ya ce aina ma takunu yati bikumullahu jami'a a ko ina muke a fadin duniya Allah zai tattaro mu ya saka mana da aika aikar da muka yi in alkhairi muka yi Allah ya sa shi muka yi kuma Allah ya sa mu ci gaba da yin sa a saka mana da shi in sharri aka yi Allah ya sakayya sai Allah ya gafarta mana aina ta kunu ya tabi kuma Allahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir shi kuma ubangiji mai iko ne akan aikata komi ko ne a duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko akan aiwatar da shi ko ne Allah yana da iko akan aiwatar da shi inna Allah ta'ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan aiwatar da kowanne irin abu na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Allah ya ƙara gaya manzon Allah ya ce wa min haisu karanta a duk inda ka fita a duk lokacin da ka fita domin za ka yi ko balaguro ko ma ina ne in za ka yi sallah fa walli waje haka shaɗar masjidin haram ka juyo da fiskar ka ta zama cewa masjidul haram kaba kenan shine alƙiblar ka an san masjidul haram an ce masjidul haram ba bukatar dogon bayani wa innahu lal haqqu kuma wa innahu shi wannan din wannan juyar da alƙiblan nan da aka yi lalhaqqu wallahi gaskiya ne min rabbika daga wajen ubangijinka wa wallahu bigabirin amma tamanun Allah tabaraka wata'ala bai zama wato marashin sani ba akan abun da kuke aikatawa wato an maimaita wannan abun ne domin ta'kid domin karfafawa domin karfafawa na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث كرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah yana ta maimaitawa domin me yasa domin ƙara ƙarfafa maganar saboda a lokacin su Yahudawa suna cewa manzo Allah sallama ya jahadu dinana wa yattabi qiblatana yana jayayya da addinin mu yana cewa addinin mu ba addini bane sannan kuma yazo yana sallah yana bin alqiblan mu baitul maqdisi su kuma kafiran wato mushrikan larabawa suna cewa ai yana da'awar cewa yana bin addinin annabi ibrahima sannan kuma ya saba wa alƙiblar addinin annabi ibrahima saboda ai annabi ibrahima a a wannan baitul abun nan ka'aba ce alƙiblar shi to me yasa kuma yanzu yake su sai ce me yasa yake bin wannan a baitul maqdis to shine Allah yake ta maimaitawa domin ya yanke wannan mujadalar su riga su mai da wukar kawai Allah ya ƙara maimaitawa ya ce wa min haisu karatta a duk lokacin da ka fita a balaguronka ko yawonka ko sungullolinka sallah ta riske ka fa walli waje haka shaɗar masjidul haram duya ka kalli masjidul haram ya zama nan ne alƙiblarka wa haisu ma kuntum kuma kuma sauran sahabbai na manzo Allah sallallahu da mu'minai gabaki daya duk inda kuka fita in sallah ta kama ku to fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyar da fiskan ku ta baitul ta masjidul haram ya zama kaaba ita ce alƙiblan ku domin me yasa liyalla yakuna linnasi alaikum hujja saboda kada ya zama cewa mutane suna da hujja akan ku sune yahudawa da nasarawa kada su samu hujjan samun yin wata magana a kanku illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci wato daga cikin su fala takshawhum saboda haka kada ku ji tsoron su wato kada ku ji tsoron jayayyan su da maganganun su akan lamarin juyar da alkibla wakshawni ku ji tsoro na inji Allah jin tsoro na da za ku yi kuma shine ku ci gaba da ai- a- a- aikata umurce umurce na da kuma hanuwa daga hane hane na insha Allah wani utimmati ni wa utimma ni'mati alaikum domin in cika ni'imata wato a a gare ku ta sa- ta ba ku hidaya a da kuma sanar da ku addini wala allakum tadalun domin tabbas in aka yi haka za ku samu shiriya zuwa ga gaskiya tabbas na'am كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا كما يد مكا أيكو رسولا babban manzo minkum daga cikinku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina yana karanta mana yana karanta muku ayoyinmu shine na alqur'ani mai girma yana koyata koya muku wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga shirka da kuke yi bai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ku kuna cikin bautan gumaka cikin najasa cikin wato ba kuma san ma dan me Allah ya yi ku ba wai allimukum alkitaba kuma yana sanar da ku wato littafi shine alqur'ani ilimin da ke cikin alqur'ani na hukunce hukunce wal hikmata da hikima wato hikima aka ce shi ma abubuwan da ke cikin alqur'ani na hukunce hukunce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abubuwan da ba ku kasance da can kun san su ba na'am
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfuru saboda haka fazkuruni ku rinka ambato na inji Allah ambato na da za ku rinka yi shine ku rinka min sallah ku rinka yin sallah ku rinka yin tasbihi da makamantan wa'annan ibadodin din shine fazkuruni ku ambace ni in kun yi sallah sallah ita ma zikiri ce in kun yi zikiri shi ma zikiri ne sallah zikiri zikiri ne sallah kuma ita ce babban zikiri an fahimta shine Allah ya ce wala zikrullahi akbar babban zikiri shine sallah saboda haka anan Allah yana cewa ku yi zikiri amma zikiri da za ku yi mini ya zama a- an fara da zikrullahi akbar an fara da babban zikiri shine sallah sannan sai a zo da tasbihi tasbihi shi ma zikiri ne wannan aya tana koyar ta, ta, ta dunkule karattuka da yawa ayan tana kiran mutane da su zo su yi zikiri amma kuma a cikin kiran da aka yi na a zo a yi zikiri ana son a fara tsaida babban zikiri in babban zikiri ya tsayu sai mabiyin shi ya biyo baya babban zikiri shine sallah shine zikrullahi akbar shine zikrullahi akbar kuma dama sallah Allah yana yawan kiranta da zikiru a gurare daban-daban a Qur'ani kamar inda Allah yake cewa ah, ya alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi kada ku yadda ‘ya'yanku ko dukiyoyinku su hallaka ku ta hanyar shagaltar da ku daga barin zikirin Allah malaman tafsiri anan kaman ah, suka ce wannan zikirin layin anan ana maganar sallah ne saboda haka fazkuruni ku ambace ni bis salati da yin sallah wa tasbihi da sal da tasbihi kuma wa zikiri da kuma yin zikiri shine la ilaha illallah la ilaha illallah amma duk lokacin da ka je ka kama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma ka bar zikirullahi akbar to kai ma da kanka ka san cewa akwai matsala kai da kanka ka san akwai matsala ko da ka ce ba matsala cikin zuciyarka ka san ƙarya kake akwai matsala domin duk domin wanda duk baya sallah inda zaka tize shi da kai da shi ko wanda bai damu da sallah ba wallahi zai gaya maka shi da kan shi ya san yana da matsala kuma ya san yana da matsala da Allah saboda haka babu wani talili ba wani abu da mutum zai kawo saboda haka a yi zikiri amma a kaddamar da zikirullahi akbar sallah sana biyo baya saboda me yasa in ka kula ubangiji da ya lissafo mutanen kirki mutanen arziki da ya baro sai ce innal mu'minina wal mu'minati mu'minantaka tana samuwa babu sallah innal mu'minina wal mu'minat innal muslimina wal muslimat afwan musulunci na tabbatuwa babu sallah innal muslimina wal muslimat kaga da zaran al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah abu da yake tsakanin mu da su sallah ko wanda ya barta ya kafurta as-salatu imaduddin ko ba haka ba to shi ne Allah ya ce innal muslimina wal muslimati musulunci yana samuwa babu sallah wal mu'minina wal mu'minati ai so maqamul iman za ai so maqamul iman ba sallah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'i haka haka har aka zo wal hafizina furudan wal hafizati wa dhakirina Allah kaseeran was zakirati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات saboda wa'annan muqamat inda Allah ya lissafo muslimina mu'minina qanitina sabirina sadikina da al dukkan wa'annan da Allah ya lissafo da karshe sai aka yi wazzakirina Allah kathiran wazzakirat to idan ka tsayar da sallah ta tsayu to duka wa'annan mukaman za Allah zai tattara maka su ya zama ka same su ka tsayar da sallah kuma kana zikiri to zaka zama mumini zaka zama kaniki zaka zama sadiki zaka zama sabiri zaka zama duka wa'annan za Allah zai tattara maka su ya ma dai su ya baka amma ba zai baka su ba sai in ka tsayar da sallah wanda ita ce zikrullahi akbar idan ka tsayar da ita ka nemi hukuncin ta ka san ta kana yin ta sai ka biyo baya da kuma zikiri din to sai Allah ya tattara maka su saboda me yasa ai hadisin manzo sallama ne yake faɗa ko man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ji Allah hadisul qudsi in ji Allah yace wanda dai ya ambace ni a cikin ransa ya kama ta zikirin sa yana ta zikirin sa a cikin zuciyarsa Allah yace ni ma zan ambace shi a cikin raina wa man zakarani fi mala'in wanda ya zai rinka zikiri na a cikin jama'a aka taru ana ta zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ana yi Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i zan ambace shi a cikin wata jama'a wadda wannan jama'an ta fi jama'arsa don tana yayiwa jama'arsa akwai masu sabo amma ni kuma zan ambace shi cikin mala'iku wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru saboda haka shi yasa shi wanda ya zikiri a boye to Allah zai ambace shi a boye yanda ba wanda ya sani wanda ya zikiri a bayyane Allah sai shi ma ya ambace shi a bayyane saboda haka mutum bai da hujjan cewa shi mai yin zikiri a ɓoye ya ga aibin wanda yake yi a bayyane haka shi kuma wanda ke yi a bayyane bai da hujjan cewa shi kaɗai yake yin zikiri babu mai yi ko ana ganewa to wannan shi ne to shi ne a nan Allah yake cewa fadhkuruni azkurukum ku ambace ni in ambace ku ma'ana ku yi zikiri kenan azkurukum ni ma in ambace ku washkuruli ku gode mini a bisa ga ni'imata da na yi muku gode mini duk da kaji Allah ya ce a gode masa yana nufin a gode mishi ne bi ta'ati da yi mai biyayya shi godewa Allah ba irin godewa mutane bane godewa Allah ba irin godewa mutane bane saboda haka idan Allah ya yi maka nima to abinda ake so shine sai kai biyayya sai kai biyayya saboda haka in Allah ya ce ku gode mini to shine ku bin biyayya wannan biyayyan shine kun gode wa Allah na'am
fiska ɗaya na godiyar Allah kuma na biyu kuma akwai godiyar Allah wadda kuma in Allah ya yi maka ni'ima to dole sai ka bayyana dole sai ka bayyana kowa ya ji ko wa amma bi ni'imati rabbika me hadis ko na'am to saboda haka kenan kamar yadda annabi Sulaiman yake faɗa ko ullimna mantiqat tayri ko wa utina min kulli shay yana faɗa wato yana faɗa a babin gode wa Allah ko annabi Yusuf shi ma yana cewa kada sai ta nemi lal mulki wa allam ta nemi tawil al hadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati waffani muslima wal hikmi wal hikmi bis salihin na'am kaga duka wannan suna gode wa Allah ne in suka gode mai sai su roke shi saboda haka fadkuruni azkurkum washkuruli ku gode mini shine ta hanyar yi mini biyayya inji Allah washkuruli wala takfuru kada ku yadda ku buji- butulce mini wala takfurun kada ku butulce mini ku kafirce mini ta hanyar yin sabo na'am يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا يا ku wanda kuka yi imani Allah yana kiran wanda suka yi imani gabaci ɗayansu ista'inu ku nemi taimako na samun kyakkyawan sakamako a lahirar ku bisaburi da yin haƙuri bisaburi da yin haƙuri wasalati da kuma sallah inna allaha ma'as sabirin saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu hakuri na'am abinda dama yake so kenan ya zama Allah yana tare da kai ku nemi taimako na samun kyakkyawan sakamakon lahirar ku bisabri da yin hakuri hakuri yana nan ya kasu kashi kashi akwai as-sabru ala sa'a as-sabru ala al-ma'siya akwai yin hakuri akan yin biyayya yana daga cikin yin hakuri akan yin biyayya kana baccinka mai daɗi irin na asuba ɗin nan gashi kuma ana sanyi malali shi ke nan sai ladan ya zo ya gida sallah dole ka ka tashi ba ka so sai ka je ka yi alwala watakila ma in aka samu akasi a rasa ruwan dumi kai alwala cikin sanyi ka zo kana karkarwa ka zo ka yi sallah ka zauna ka ce ba zan tashi ba sai na yi lazumi kai lazumi ka koma gida wannan yana cikin misalin asabru ala ta'a yin hakuri akan yi wa Allah biyayya har kuma wasabru ala almasiya yin sabo akan yin hakuri akan sabo mutum ya shiga wani yanayi na shauki na yana bukatan ya aikata wata aika aika yana son ya aikata wata aika-aika amma sai tsoron Allah na'am ya tuna da Allah ya dage ya hana zuciyar shi ya ce kai ba zan yi ba ya haƙurar da zuciyar shi to wannan shine haƙuri a kansa kamar yadda shahararren hadisin nan ko wanda manzo Allah yake bada labari da shi na Riyadu Salihina wayansu matasa guda uku suka fito suka tafi tafiyansu da suka tafi tafiyansu sai dare ya musu da dare ya musu sai suka je suka kwanta a jikin wani dutse suna hutawa kawai sai wani dutse wanda yake sama sai ya gangaro kawai sai ya rufe su sai ya rufe su kawai ba yadda za su yi su fita babu kofa babu alaman kofa shi ne sai suka ji wani sauti ko yana ce musu wannan lamarin da kuke gani ba ba zai taɓa yuyuwa a fitar da ku daga halin da kuke ciki ba sai kun yi addu'a kun yi tawassuli da kyawawan ayyukan da kuka taɓa yi kafin Allah ya cire muku ya fitar da ku wannan kuncin ɗaya ya yi shiru ya gama iya lissafin wani aiki ne na alkhairi ya yi bai tuna ba can sai ya tuna ya ce to ya Allah na kasance ina da iyaye waɗanda suke tsofaffi kuma ni ne nake zuwa in shayar da su to wata rana sai sun gulla ta baki ta rike ni ban zo na shayar da su ba sannan kuma dama idan na tatsa abin sha zan shayar da su ba na fara shayar da iyalaina sai iyayena sun sha sun koshi kafin zo in shayar da iyalaina ko da na zo sai na samu sun yi bacci gashi kuma na shayar da su na je na nemo musu abin da zan shayar da su na nono a hannuna sai tausayinsu ya zauna min a raina na gaba zan iya tada suna bacci ba sai na zauna ina jiran su farka in shayar da su ga yayana nan kuma suna ta kukan yunwa ni kuma na ce wallahi ba zan shayar da ku kafin iyayena ba su kuma ba su farka ba hangarin Allah ya waye ya Allah in dai nayi wannan abun dan kai ne ba don wani dalili ba in dai nayi wa iyayena wannan abun dan kai ne Allah ka bude mana wannan kunci da muke ciki mu fita sai dutse ya dan matsa kadan amma ba zai yi a fita ba sai aka na dan ganin dan alama alama eh sai ɗaya ya ce to shi ma ba zai tuna na shi ya yi shuru ya yi shuru sai ce to ya Allah ni kuma na kasance na ɗauki lebura ne zai min aiki na je mun yi dinga da shi zai mini aiki ya je ya min aiki kawai sai ya ƙi ya zo ya karɓi kuɗin shi shi kenan bai karɓi kuɗin shi ba to kamar jingan siyakin hadisin kamar ya nuna kila ko su abin abin da suka shirya da shi ko wata dabba ce zai bashi a madadin hakkinsa Allahu alam yace to sai bayan shekaru masu dimbin yawa sai ya dawo yace masa ka bani hakkina sai na ce mishi a lokacin kuma wannan hakkin nashi da na ware zan bashi ya riga ya zama ya hayayyafa tsakanin tumaki da shanu da abubuwa da raƙuma da kaza da kaza sai na ce masa kullu ma tara dukkanin abun da kake gani naka ne sai ce la tatta dubi karka min izgili mana sai na ce masa wallahi ba izgili zan maka ba gashi gashi kwashi haƙƙinka sai ya kwashe ga baki ɗaya bai rage min komi ba ya bar ni a haka ya Allah in na ki in ci haƙƙin bawon Allah nan ne don tsoronka Allah ka bude mana wannan sai ya ƙara ɗan buɗuwa kaɗan amma ba zai fita ba to sai ɗaya shi kuma sai ce ya Allah ni kuma na kasance ina da wata daga wata ƴar uwatawa ta kasance ita ce a habbun nasu ilayya mafi soyuwa a wajena a mutanen duniya gaba ɗaya ba wadda nake so kamanta yace wata rana sai na neme ta ma'ana ya neme ta daga aikin banza kenan ya ce famta na arshe ta ƙi nai nai ta bani haɗin kai ta ƙi ya ce shi kenan sai na barta ana nan ana nan sai daga cikin shekaru wata shekara sai ta mata hankali ma'ana sai ta haɗu da kuncin talauci a wata shekara kenan ta rasa yadda za ta yi ta fita abinda za ta ci ma zai gagare ya gagare ta sai ta tuna da ni a matsayin ta na ɗan uwanta shikenan sai ta zo ta nemi in taimake ta ni kuma na ce ba zan taimake ta ba sai in ta bani haɗin kai kamar yadda a shekarun baya na neme ta ta ki bani haɗin kai in tana so ta bani haɗin kai a yaye mata talauci saboda kuncin da ta shiga sai take ta yadda sai na ɗauki kuɗi na bata lokacin da na zo na durƙusa a samanta zan biya bukata sai ta ce mini ittaqillaha wala tafud wala tafud al-katima illa bi haqqi kaji tsoron Allah kada ka huda zoben nan sai da haƙƙinsa yace ni kuma sai tsoron Allah ya zo mini sai na sai na ji ta bani tausayi sai na haƙura na
sai na bar mata dukiyar da na bata na ce ki tashi ki tafi ya ce ya Allah idan na bar wannan abun don tsoronka Allah ka buɗe mana to sai su ya buɗe sai suka fita to a nan mahallu shahid kaga kowanne daga cikin su yayi haƙuri ne as-sabru alal ma'asiya ne wannan na farko yayi haƙuri yayi haƙuri da menene da iyaye domin me yasa yana da uzurin yayi bacci yana da uzurin shayar da iyalansa amma yayi haƙuri da uzurinsa ya bi iyaye na biyu ba yayi haƙuri da me yayi haƙuri da yanda Allah ya halicci dan adam da son kuɗi amma yayi haƙuri dan ba haƙƙinsa bane wannan shi ma yayi haƙuri da sha'awarsa wadda har ya ga dama ta samu amma yayi haƙuri wanda ba kowa ne zai iya tsallakewa ba to wannan ma yana daga cikin as-sabru ala al-ma'siya mutum yayi hakuri akan barin sako to sai kuma hakuri na mu'amalat na rayuwa wanda manzo Allah yake cewa laysa shadidu man yasra'u an-nas ko alladhi yasra'u an-nas innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace mai karfi ba wai wanda yake kada mutane a fagen kokowa ba shi ne mai karfi ba mai karfi shine wanda yake mallakan zuciyar shi lokacin da ya kusata lokacin da yace wallahi ban yadda ba sai na dau mataki sai mutane su ce ai yawa ne kai hakuri dattabai su ce kai hakuri to sai ce nayi hakuri amma ya zama cewa kuma fa tabbas daman fa zai ya dauka matakin ba tsoro ya ji ba ka san ai akwai tsoro akwai wanda za a ce ka yi haƙuri sai ce na yi haƙuri kuma haƙurin da ya yi ba ba wai haƙurin Allah da nai ba ne ya san cewa ko bai yi haƙuri ba ko bai yi haƙuri ba wane ya fi ƙarfi shi saboda haka ana Allah Allah ma yake ba shi haƙuri to wannan ba haƙuri ba ne haƙuri wanda bai kai ya cutar da kai ba bai kai ya ja da kai ba ya yi ƙoƙarin zuwa ma da reni ka tashi haikan za ka ɗau mataki a kan shi sai ce kai haƙuri sai ka ce na yi haƙuri dole shi ne haƙuri dole shi ne nau'o'in haƙuri amma yanzu abin mamaki wai sai ka ji wai matashi wai yana buga ƙirji ai ni daman kowa ya san ni ni ban da haƙuri wai shi yana son wai wai yana son ya nuna wa mutane wai wai shi so yake a ga manakibinsa wai yaba kansa yake sai Allah shiga mata malam lokacin da kake tada jijiyoyin wuya kana cewa ai ni dama kowa ya san liban da hakuri kana bayyana wa mutane cewa kai ba mutumin kirki ba domin me yasa wanda di abinda duk kake takama da shi na falala baka kai kakin manzon Allah ba kaki na manzon Allah ba sai ko manzon Allah shine shugaban masu hakuri an zage shi yayi hakuri babu wani nau'i na cutarwa wanda ba masa ba kuma yayi hakuri ya yafe ma to sai kai asuwa kace ba za ka yi hakuri ba wani ma abin mamaki da tabai ne ba masu barin gemu su ne za su ce masa wani kai hakuri ya manta da in yayi hakuri su ya girmama ai duk sanda aka zo duk sanda na sama da kai yace maka kai hakuri kace ba zan yi ba to wannan wata shaida ce zake nuna akwai tambaya a tarbiyyar ka shi ne magana na gaskiya saboda haka maza Allah shi mai haƙuri ne saboda haka ba za ka zo ka ce ni ai kowa ya san ni dama ban da haƙuri ba a'a inna Allah ma sabiru inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabiqu kaga ayoyi ne ga sunan birjit da hadisai birjim wanda suke kiran mutane da su zo su yi haƙuri suke nuna wa jama'a falalan haƙuri kuma Allah ya ce yana tare da masu haƙuri da Allah malamai jama'a a ko ciyaman ne ce yana tare da kai ai za ka ji daɗi bare Allah eh bare Allah Allah ya ce fa yana tare da masu haƙuri waye ne Allah ya ce yana tare da shi banda bai haƙuri kai ba za ka yi haƙuri ba saboda haka ko me kake ji da shi a duniyar nan ya ka ce wane ka yi haƙuri to kai Allah saka wani dan uwa da alheri ya ce mini jiya yake gaya min yake ce mini a malam ni da a ce iyali na ta gane to babu mutumin da ya- babu maganin mallakan miji eh, da za a mallake ni da shi irin ta ce min kai hagu ya ce ni wallahi duk cutan da aka min a duniyan Allah nan in mutum ya ce min kai hagu wallahi zai yi ya ce kuma duk yadda matan shi za ta bata mishi rai inda za ta ce ya yi haƙuri ya ce wallahi tallahi da zai haƙuri ita shi wannan kalmar baya iya ya ji ta baya iya ya ji ta ko da ba abun laifi bane ina kama suna ma tunda abun kirki ne malaka kasu mu ne yake gami haka yace shi baya iya ya ji wannan kalmar mutum ya iya gaya ma wannan kalmar ya kasa yace wallahi ko alamarin kasuwancin sa in mutum yake ce mishi in mutum ya cuce shi yazo ya ce wani nayi kuskure kai hakuri yace me sanya akai ba sai ji ba zan iya mai wannan nace to wannan alama ce da ta nuna kai mutumin kirki daga kaji a ranka in aka baka hakuri zaka yi hakuri to alama ce da ta nuna kai mutumin kirki ne amma idan ka ji wai kai a duniya wai babu wani mutumin da wai zai baka hakuri kai hakuri to Allah ka je kai tambaya kan kanka to kaga dai ga abin da Allah yake faɗa ku nemi ista'inu bisabr ku nemi kyakkyawan sakamako na lahira sai Allah bai fara da sallah ba yace bisabri da hakuri sai ya kawo wasu salati da sallah ka duba girman sallah ba Allah bai ce ista'inu bis salati ba bai ce bi- bis zakati ba bai ce bil hajji ba bai ce bi- bit taqawwi ba Bi- duka bai littafi sai ya ware haƙurin yadda shi ma taqawwi ne yace bis sabri da haƙuri sannan Allah ya ce wasalati da kuma sallah ma'ana sallah a nemi taimakon sakamakon lahira da ita ta hanyar yin ta akan ka'ida akan lokaci da kuma kiyayewa inna Allah ma'as sabirin sanda ubangiji yana tare da masu haƙuri wato a cikin lamarin mai haƙuri a kowane lamari na mai haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi a muke da tayin ne? na saboda haka za mu kwana a nan abinda muka faɗa na daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan shi abinda muka kuskure Allah ya mana gafaran shi wa ma'ubarri wa nafsi innani bashir akwai wanda ya turo tambaya akan makilin shin makilin yana karya azumi ko baya karya azumi to in yana ya zo nan to in ma kuma yana tare da mu a facebook to makilin magana ta gaskiya makilin baya karya azumi baya karya azumi amma yin aiki, yin aiki da shi na fi ganin makruhi domin malaman da suke hana a aiki da shi din ma ba wai suna hanawa a matsayin ya karya azumi ba ne a'a suna la'akari da wannan zaki-zakin nashi da yake dan hawa sai suke ganin kai kar a yi aiki da shi yauwa saboda haka dan mutum ya zama ya yi brush da makilin ba za a ce azumin shi ya karye ba amma dai kamar da kuka sani duk abin da aka ce ana ganin shi a babin karhanci a an san makruhi ai abin da ba a son ayi amma in ayi ba a da zunubi saboda haka wanda ya yi brush azumin shi yana nan amma bai kamata ya yi ba saboda me yasa idan ka ce yana karya azumi to yaya za ka yi da kuma fatawoyin malaman fikihu da suka ce ya hallata a ɗana gishiri da azumi eh mai azumi ga mai girki ta yi haka ta ɗana gishiri a harshe ta tofar ta yi shi ma makilin ba haɗewa aka yi ba yauwa kamar yadda aka tofar kuma yadda makilin ɗin yake hawa duk wanda ya lasa gishiri a harshe sai ya ji shi a nan nashi abinda mutane ba su fahimta ba abinda ba yake karya azumi ina wanda ya wuce ya sauka uwar hanji shi yake karya azumi mutlakan kai tsaye amma in dai bai wuce ya zo wannan ba baya karya azumi saboda haka irin su a su a kwalli da in an yi kaki ake ganin shi ake wannan duka wannan ba za a ce ya karya azumi ba amma makruhi ne kar ai eh kar ai bai kamata a yi ba amma in mutum ya yi kuma ba za ka ce wai bai da azumi ba ba ka da hujja eh to wannan shine amsan wato makilin a takaice Ina da tambaya.
na'am Wani mai cire zaka.
na'am Ya kira mutane suka zo.
na'am Sai ware kuɗin a gaban kwana.
eh
Sai shi to ga zakana ba ku amana ku bani bashi da san ya zakan da shi.
ya ba su ya kwace ne ya ba su ya kwace ne su abinda kullum muke magana a kai shi ne ka gane ko Eh, abinda ake magana a kai shi ne su masu ba da zakka sun kasa fahimtar cewa kudin zakka ba nasu ba ne Allah jama'a sun fahimci wannan sun sun kasa fahimtar kudin zakka ai ba kudin sa bane Har ɗaya daga cikin ya ce tun da ka ba mu bari in cire dan ɗaurin ya kai ɗauri takwas takwas.
Eh.
Kuɗi ya takwas takwas. Sai ce bari da ɗauri zai je su yi kuma sai ce a da ba su abin su da bai ba da wato ba irin wannan ya faru kwanan na angon mutan a wani ya same ni yake ce min wai wani ne ya ba su zakka ko da ba kwanan nan bane amma kwanan nan ne magana ta tashi tun da kaka ne da ya ba su zakka na masara sai ya ce ba zai ba su ba wai in ya ba su za su sayar su kashe kuɗin a'a wai tun da yanzu kaka ne saboda haka zai aje musu sai irin war haka lokacin da ya auna cewa sun cinye abincinsu sai ba su yanzu kuma masara ya yi tsada to shi tun a wancan lokacin dama ya ce shi ya riga ya cire tsammani a zakkan nan na ce ta wannan ba ba da zakka ba ba ka da hurumin cewa wai kai ne za ka yi wa mutum za ka yi tasrifin kayan zakka ba ka da hurumi iya badawa ne naka wanda ka bawa in ya ga dama ya kyautar in ya ga dama ya cinye ko ma ya ya ga dama ya da shi babu ka da shari'i sun kasa gane cewa wannan bai fitta zakka ba a gaya mai bai fitta zakka ba kuma duk malamin duniya da zai je ya tambaya abinda na gaya mai haka zai faɗa ai wanda bai ba da zakka ba yi eh mana Wacan wani mana.
eh na'am har yanzu mutum zai iya tawassuli da aikinsa na alkhairi zai tawassuli shi tawassuli wasila ce Allah ya ce wabtagu ilaihi wasila wasila ce neman samun kusanci ne da Allah in kai aikin ka tsakaninka da Allah wanda ka yi shi babu ya ko kaɗan tsakaninka da Allah ka tabbata ana yin tawassuli da aiki na gari wanda an tabbatar babu riya a cikin shi har yanzu za ka iya yin tawassuli da shi akwai kuma hadisai da yawa da yake ba zaman muhadaran tawassuli muke yi ba kuma ga lokaci babu daman mu ce za mu ta kawo maka su amma har yau har gobe akwai za ka yi tawassuli da ayyukanka na na alheri eh za ka yi tawassuli da ayyukanka na alheri eh wannan ba haramun bane eh malam mai zakka bai fitta zakka ba malali ai ba fitta zakka ba to ya bayar ne attajiri ba bayar ba bai bayar ba ai kaman wata yafiya ce da ake yi ko ba haka ba wanda wanda yanzu haka mutane suke aiki da shi mutum babba a gida yana yana controlling na gida yana da kanne mata sai ya dauki abin su na gado sai ya ce musu kun yafe min saboda dauri to ya za ta yi in mata ce ta yafe ma tana ganin cewa kai kake ciyar da ita in ta in ta samu matsala da mijinta kai ne zaka yi solve kai ne babanta ya zata yi ba za ta yabe ba dole za ta yafe bi gairi ɗibi nafsin ba da daɗin rai ba saboda haka su ma wayannan da suka ce sun bashi wallahi ba da daɗin rai suka bashi ba to mutum ne da kayansa ai wannan bai gaza biyan bashin comedy da ake yi ba malam ga kuɗinka amma na are su ko mutum ya sayi kaya ya zo ya ce ga kuɗin nawa ne kuɗin kayan kaza ne to gashi sai ya zo da face to na are su ai wannan bai gaza wannan bai wannan ai bai gaza shirin fim ba wallahi abin da yayin nan bai gaza shirin fim ba eh saboda haka Dan wani tambayan kuma na'am shi ne akwai wani wanda shi bai damu da zuwa masallaci.
na'am
to amma amma in an ce tun da a cikin addinin musulunci an ce duk wanda bai je so uku ba wanda wuri a cikin iya je so daya in ya kamar ya je wannan sani ba zai ƙara zuwa
sai ya je sati zai sati daya kafin je na biyun ba zai je ba sai wancan sati zai ƙara zuwa eh shi wannan fa kanna zuku labazal islamu wa ra'a zahirihi din nan fa to shi wannan hukuncin sa shine asi mai saba wa Allah shi hukuncin sa mai sabo ne kuma wanda ya rena Allah eh wato shi nan in ka bar shi wayo zai wa Allah eh shine ai tunda ai manzon Allah ya ce duk wanda ya bar juma'a biyu zuwa uku ko ba haka ba yana da nauyi mai girma a kansa to shine yanzu bari yayi wa Allah dabara ko shine ai lissafin sa ai eh bari yake tsallakewa to wannan shi ake kira kal mustahzi'u bi rabbihim kamar wanda yake izgili da ubangijin shi eh rena Allah ya ba za a ce yana da wannan nauyin ba amma dai yana da wani percentage nashi na musamman eh saboda haka ya shiga hankalin shi juma'a ba abu masa bane eh na'am ah in dai kayan shi masu kyau ne zai ja mana in dai an tabbata kayan shi a tsarkake suke an fahimta an tabbata kayan shi a tsarkake suke kuma jikin shi a wanke yake zai ba da sallah amma in zai ba a wanke suke ba to lalle lalle ba- bai kamata ya ba da sallah ba saboda jini na jasa ne kuma yana mu'amalantar jini saboda haka shi yasa wasu malamai ma suke ganin karhancin a bashi limanci saboda haka ya zama dole mahauci idan zai ba da sallah sai in an tabbatar da cewa a tsarkake shi tas sai ba da sallah amma in bai bayar in ba haka ba to gaskiya an karhanta sosai an tsananta karhancin ba da sallah shi eh to wannan shi ne tambayar nan tambaya ce mai kyau eh na to sai mu rufe da addu'a inda ba wani tambaya